نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 28 ga wata na jumadal akhira hijira shekara 445 wanda ya dace da goma ga watan sha biyu da watan farko 2024 a darasinmu yau za mu darsi insha Allah darasi na shidda a cikin littayin riyadu salihin ta imamun nau'i insha Allah za mu darasi na shidda ka kuma ce dai muna cikin babi na tuba a tauba komawa zuwa ga Allah Allah mana muwafaka da tuba da amsa tuban yau za mu tashi wani dogon hadisi na na ka'abin malik hadisi ne dogo shi kan shi ashe madarasi kuma mun kare shi to nan za mu ji dai wasu bayan Allah wanda suka sami jarrabawa kan wani kuskure ko sakaki wanda za mu dai ƙarshe dai yadda gaskiya ta hudda su ta kuskuren da suka yi yadda dai harkon hadisin yake wanda ina ga hadisin gaskiya kware yana da tsawon gaske ya huce maganar darasi gaskiya kuma dai ruwaya ce cewa wadda imam al-bukhari muslim sun ka hadis wa ana abdullahi bin ka'ab bin malik wa kana qa'id ka'ab radiyallahu anhu min bani hina amiya قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك abdullahi bin ka'ab bin malik tsani ga shi mai magana ga mai hadisin dan ka'ab bin malik ne shi yake ba labarin dan shi ya zamanto jagoran baban shi a cikin ɗiyan ka'ab bin malik shi abdullahi shi ne zama jagoran uban bayan ya makabci dan ƙarshen rayuwa ya samu makabtaka can abu ya nisa lokacin a lokacin ma'awiyar ne ma ya dogon lokaci sai shi abdullahi kenan ka'ab yake cewa sami'tu ka'ab bin malik radiyallahu anhu naji ka'ab bin malik yana bada labari da zancen baban shi lokacin da aka bar shi huta yakin tabuka wanda manzon sallallahu alaihi wasallam ya bar shi a gida wannan ɗan jumla kaɗan wanda muka saba muke ɗaukanta mas'alar cewa shi abdullahi ke cewa sami'tu ka'ab bin malik ko ka fahimta anan ya kama sunan uban kenan babanka shine maka cewa wani kai tsaye ya saba ladabi na zance abdullahi ka'ab kaza gaba da gaba kiran shi amma cikin labari dan ka kama sunan babanka ba laifi bane mana ga cikin al-mufrid min al-bukhari ya kama sa'alar kin bai cikin ladabi kan sunan ma'ahida wane ce ka kama sunan shi kai tsaye amma kaga nan labari yake ba da nan uban muna al'ada ma dimin sunan baban ka baka ce an kace kawai kai kamar kai layi ma al'ada in mun ji sunan baban ka ce wani ne ce kai sunan baban gare shi a baban ka baban gare shi ne sunan baban gare shi ba baban ka bane ba baban ka daban shi wanda ba kunan ka ce wani baban ka wani bai zama lahi dan ya sunan baban ka fa shi na abdullahi ba Allah yace yace sami'tu ka'ab bin malik naji ka'ab bin malik kun baban shi yana yuhaddisu bi hadisihi yana ba da labarin shi hina takhallaf an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi kasar tabuk ya ba da labarin shi lokacin da ya bar manzo Allah ya huta yakin tabuka shi bai huta ba qala ka'ab shi baban da shike ba da labarin cewa lam atakhallaf an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qab illa fi ghazwat tabuk ka'ab ke cewa bai taba barin manzo Allah ya huta ba ba ta barin shi ba a gida duk yakin da manzo Allah ya yi ba yakin da aka bar shi a gida sai yakin Tabuk amma ya toge ta ghaira anni kar takhallaftu fi ghazwat badar illa bin huta ba yakin badar ولم يعاتب أحد تخلف عنه ba wanda aka rarauka ko babu wanda aka zarga dalilin kin zuwa yakin badar ba wanda aka zarga ba wanda aka zarga dan bai je badar ba me dalili yace innama kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna ira quraish domin manzon sallallahu alaihi wasallama ya huta da shi da musulmi suna niyyar tare tawaga ko fataken ƙorishawa ba ya ki huddasa ba ilauta da 'yan jama'a wanda umarai wani abu ya kama za a fi yauna ba amma bai huta ba da niyyar yaƙi kina shi yasa damar za a gida ma ba wani matsala ba yaƙi aka huta ba hatta jama'a Allah ta'ala bainahum wa bain aduwwihim ala ghairi mi'ad har an huta neman tare tawaga ko fataken ƙwarishawa a jagorancin abu sufiyan ba a je yaƙi ba musamman labari ƙwarishawa labari sun samu rahoto ya kai musu manzana sallallahu alaihi wasallama ko suna cewa muhammad zai tare dukiyarsu da ta wuto daga sham da wanda ya wuto daga sham wanda san madina sai ya biyo karkarar madina ya huce zuwa makka don sham tana arewacin madina hanyar saka yi manzan sallar salama ya so ya tare tawagar ta ƙwarishawa ya kame to labari ya kai ma ƙwarishawa cewa manzan Allah zai tsare dukiyarsu suka yi gangami na abin adawa da musulunci da kare dukiyarsu sa gangamin ya kari suka hoto da shirin kare dukiyarsu kuma su gama da da matsalar sabon shi misali sai maganin abin suke cewa a wannan hutarwa ce shi abu sufiyan tun da rahoto ya kai maimakon ya biyo ta badar nan ci hanyarsu na san badar a yau daga madina na kusa kilo 150 na zuwa da abin da yaka a gusun maso yamma ta madina to kenan wanda ya san hanyar jidda zuwa madina ita ce nan za ka samu madina zuwa jidda na za ka hanyar za ka badar kenan sai abu sufiyan da ya san hanyar damar madugu ne ka zama ce madugu na tsaɓa hanya ya san hanya kenan abu sufiyan da ya ji labarin da tare shi sai ya ƙara matsar wajen maliya sai ya ƙara matsar bara ahmad sai yamma da badar sai ya kewaye wa badar to ƙurashawa sun samu labari manzo Allah ya huto amma an ce abu sufiyan ya kewaye musu musulmi suna jiran suna jiran abu sufiyan ya kewaye wasu labarin ya kewaye amma ƙwarishawa labarin ya kai musu ya kewaye to amma suka ce kurin sai an je badar mun guda mu duniya ƙarfinmu da kaza kaza mu guda musulmi a yi takakka duk da sun san sun tsira amma suka ce sai an je badar kin kunan sa abu jahal shi kwana ne ƙari suna neman aji suna suna tankar ajali na shi manyan manyan suka ce kurin sai an je to a takaice da alba cikin tarihi muke ba a takaice dai wannan shine kenan an je badar ba da niyyar yaƙi ba su kuma can ƙurishawa sun zo Allah dai wanda Allah ke cewa iz antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa wal rakab asfala minkum lati walau tawa'atum la lakhtabtum fil mi'ad walakin liqad Allah amana kana maf'ula li halika man halik an bayna wa yahya man hayya bayna wannan Allah sami alim Allah ya ce eh ku tuna lokacin da kuna tudu bangaren kwari na kusa da madina kenan bangaren arewa su suna bangaren ƙasa suna bangaren kenan nesa da madina kenan bangaren gusu su kenan ƙudashawa wannan su fata kenan washen rakam fata kenan suna ƙasa ma suna kenan ƙasa kulanci teku suna ƙasa da abu kenan teku su suna bangaren ƙasa da ku inda kuke su wancan rakam inda kuke nema Allah ya ce wannan abin da aka yi Allah ya ce lautawa altum inda har magama kuka yi aka yi randewu da kun saba da ba ku zo ba don kuna kun ga tawakkal ku bata ita a kasu tawakkal musulmi mutum da jikuru na ku ta gaje mutum dubu kuma da shiri ka ga bayewa adatan Allah ce inda alƙawari ku da kun saba to amma wallahi lika zalli amana kana mafula amma wani al'amari ne Allah ya niyya ya gama Allah ne ya niyya ku ya gama musulmi da kahurai da ƙurashawa ba tare ba da niyya sun sun niyya yaƙi kuma Allah ce ya haka li halika man halika an bayyana waya man hanya bayyana Allah ya haka dan ya gama ƙarya da gaskiya wanda zai halaka ya halaka akan hujja ya ga gaskiya kiya ya ga kudura yadda Allah yake goyo bayan gaskiya a hili kuma mai shiriya ya shirye shi akan hujja ya ga da Allah ya taimaka domin yaƙi nan da hatar malaku sun zo wanda san da badar badar anna Allah gwada ma musulmi wannan duniya gaskiya musulunci da yadda Allah ke taimakon manzon shi da abin sa abin da ya kare dai to shi sai kenan yace badar ba wanda aka zarga da na sallar salama wani ma khalil salama wal muslimuna yuridun ir quraish sun wuta dan kare wannan fatake na qurayshawa kina shi yasa ba yake kusa ba zarga kowa ce kurin dai hatta jama'a Allah ta'ala bainum wa bain aduwwum ala garin yadi Allah ya hada tsakanin musulmi da qurayshawa ba tare ba da garin da da magama kina shi yasa yace wannan ba dan mun je badar ba ba matsala ba zargi kanta amma iska ita kaɗai ce bije ba ya ce walaƙar shahidu ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalatul aqaba hina tawafaqana ala islam amma yace na halarci na halarci wajen ke naje da da annabi sallama kenan da manzala da mu na halarci manzala sallama a daren aqaba lokacin da muka yi alƙawali taimaka mu addini da ni aka yi aqaba da lalatul aqaba da ni aka yi yace wa ma uhibbu anna li biha mashhad badar wa in kanat badarun akaza adkar fi nas minha yace wallahi bana buƙatar a matsanya mu lailatul aqaba da badar duk da badar ta yi shahara a wajen mutane amma yace ni ban inda za mu sanya ban na masanya aqaba da badar duk da san badar sunanta me mu aqaba me muhimmancin ta lokacin da musulmi annan sallallahu alaihi wasallama yana da'awa yana zawa lokacin aikin hajji iya zawa runwa-runwa ta kwanar ta larabawa ta kone bangare da ita wuri ake kusa da ma'aiki zuwa kusa aikin hajji da manzana ba shi kaji ba manzana sallallahu alaihi wasallama shi ma ya isko ana hajji ibrahim kawata kwanar shawa suna kan ibrahim hannun ibrahim ta hajji suna zawa kowa zawa ake gari gari ake haruwa ta kuma kamar wata fawar jaka kamar wata kasuwa ta duniya ke manzana yana zuwa iya da'awa a wurin iya bin rumfa-rumfa iya cikiya man yi ni hata barka su ta da rabi wa zai kama mini in samu ƙasar sakon ubangiji na ni manzan Allah ne iya wurfi rumfa-rumfa iya kira lautin abu lahab iya bin bayan shi in yi kare shi ya ce kai yaki kuma ga ɗan baban shi ne ba iya bin bayan shi in yi yayi ya ce kai yaki a wannan halin sa da tafi addinin shi addinin ta muku alwani a hannun Allah ki a wannan halin ya je ta wajen ansar ya bi ta runhus wurin tawagar ƙurishawa ga wani mutanen madina sun zo aikin hajji zuma sai suka ji abin da yake kuɗi to su ansar suna da zamanar da yahudawa a can madina yahudawa suna karatun addini suka tun tarihi malamai suna da suna addini suna karatun littafi daga zama yahudawa suna ba ansar labari cewa wani zai zo wani annabi zai zo za mu gamu da shi mu yaƙe ku suna ba su faɗa na annabin jin haka sai suka ce kunga wannan iyawa shi ne yahudawa ke ba mu labari zai su gaba saƙe mu to gwada mu daga yesu shi ne wani harkon mutum goma sha biyu na harkon akaba suka zo suka manzana mu baya a kan musulunta mutanen madina sun musulunta yanzu suna neman jagora ko malami za su koma gida don ake hajji aka zo a nan musa abin umar a nasu zalama ya tambaye na musa abu kibin umar cikin matasa na ƙware shawa ya ce na musa abu ka je tare da su ka kanta su addinin allah shi ne aka ce harkon ambasar ke musulunci shi ne harkon ambasar ke musulunci shi ne harkon annabi aka kira waje waje da su da musulunci musa abin umar harkon ambasadar kenan harkon jika da musulunci a waje musa abin umar ne wanda ya gama ce da musa abu suka tahi ya bi su allah ya ma abin albarka ɗan lokaci kaɗan hikimar allah dai ya gama da ɗan cikas wajen manyan gari amma dai misali cikin hikima a kusa asad ibn zurara da shi da sa'ad ibn mu'az sunan manyan sunan manyan garin sa'ad ibn mu'az ya turo sa'ad ibn zurara mun ji labari a gar kasuwa ne ana nan wani yaro ya zo daga makka zai bata mana diya kai je ga me yake asad ibn zurara ya zo da ya shigo a cikin garka suna karatu ni ba ita tana hayaniya ko ce da da Musa bai ce mishi haba da tijo kaman kai mutum ya hankali da sauransu ka zamana ka shurare mu ka ji abin da muke hudi in daidai ne ka karba madabin ka bari kana hankali ka shurara ka jima ce eh kana da gaskiya sai ya zamana to su aqida ansar ba magana kun bisa aqida mata Allah ko kuna aqida wannan magana lahira da babu su mahiyo saqida ka ate ne ba saqida can ka kuma ce zuwa makka kawai ce kamar su je akida ibrahim a makka kamar ya zama kamar fawar ce magama ce an ce kaso duniya magama ce ko ba ta bi akida iya zuwa don kasuwa ce kowa ya kawo ayi canji mutanen madina ba su da akida ta addini wasu gumaka ne kuma suke bi sai ce yanzu zan tambaye ka zan kira babu allah a ne ka mishi misali cewa yanzu wani kana bakin teku sai kaga jirgin ruwa da kaya da lodi da komi igiyar ruwa tana kadawa tambal tambal wani jirgin ruwan bai kihe ba kuma bai bar hajji ba iya ta sak ba kwana daidai ga igiyar tana kadawa ce za ka yi a cewa jirgin ruwan bai da matuki ya ce a bai wa kuto akwai matuki ma yawa shi kasar ya kai akwai roba ce to zan taimaka abu na biyu ya ce zala kana cikin daji kana ƙasa ice ka ɓace ka dangana kana kunci ka dangana ka kwanta ka dangana ka kunshi mutuwa da ka hulka daga birni ta ganda ji sara kun sai ka ga wata wani ma'ida wani wani wani tare ka ce misali tare wani makayi kudin ga madara ga zumuwa ga dabino ga ruwan sanyi ga shi duk ga ruwa komi a game ka bari ta haba ci zan yi ya ce ka ci ka kare ya ce da Allah wannan da dabino da madara da zumuwa da ruwa sai magama su gama anan babu wanda ya kasu ci a kwanda ka sama daula kwanda ka sama sun zuwa kansu baiwa ainihin dubu a gama da zumuwa da madara da ruwa a gama baiwa kira kwanda kasu ce tabbas a kwanda kasu in je haka ce to zan tambaye ka da Allah ce wannan duniya wannan turmamin suke tahiya da rana da wata duk wannan abu suka tahiya zai ya ce basir malici ya ce a baiwa akwai malici sai kame a kan tsaye akwai malici to wannan shi ne Allah da ake kira shi kaɗai na abin bauta takaici da wannan abin ya sa su aka ce a ya ce za abin da za a yanzu ni ma turo na kai zan je in turo maka babban inda ka min kamishi da ya koma sa'ad bin mu'az ya ga ya zo ya canza ci to yanzu ka je kuma ka zo ka sai ka tana fuska ya ce abin ya kaje na kaje kaje kanka abin ya kaje na kaje kaje kanka abin da yake ce shi ma fusha fusha tashi tahi shi ma da fada ba wai ce tsatsa da tijo inda ya ma wani haka mishi shi ma kun ya gani ya ce a wannan an kare kun ce sai musulunta a nan kalmar shahada da ya kalmar shahada ne ne imanin kalmar shahada da ya dawo gida ya tattara kowa da kowa ba magana kowa shugaba ne na jama'a ya ce ku zo ya ce daga yau ni na musulunta kuma duk wanda bai musulunta ba bani ba shi kaji asalin zama musulunci a cikin garin madina yanzu tawaga farko sha biyu suka tai yanzu jabu ya ba labari ruwa ta tabbata jabu ya cewa to muna cikin madina musulunci yanzu ya kama ga littiya sun karba ga matasa sun karba kin masha Allah abu iya tahiya jabir ta wata ne muka shawara shin abin nan ko an yi akwai daidai akwai gaskiya yace nanu bil madina fil aman wa rasulu fil makka yukhafu yutrad suka ce yanzu mu tsaya makka muna cikin aminci da iyalan mu manzon Allah a makka iya gudu ana kore shi ya labewa ka wannan bai ga mun gaskiya suka ce a saka shawara shi suka shawara mutum saba'in ko da yan ubinin suka ce aka tafi makka da suna ake hajji wannan amma abin da ke su daban mutum saba'in asar da sha biyu aka tafi yanzu sha biyu ka saba'in mutum saba'in na suka kama hanya can da harko sha biyu ne mutum tawaga mutum saba'in maza da a ciki akwai mata ko sha biyu na ciki a ciki akwai mata da a ciki suka sake zauwa makka a lokacin aikin hajji to amma bisa yadda domin abin akwai matsaloli bisa yadda a gano abin da kansu sai suka ɗan sila da aka mai mun zo da tawaga ya za a yi agami ceto yanzu cikin dare lokaci aka yi rubutan cikin dare lokaci kaza a gama a kaba wurin kone kaza aka yi randebu a wurin magamin wuri kaza in dare ya yi jabir ke cewa da muka zo baka yi zama ku ku bi ya ka yi randebu kowa ya kun cikin dare kana cikin tawaga ka ya ka zage kamar musa kamar ka ta yi wani tsari bai bukata ya ka ta yi can ɗaya da suka zagowa suka zagowa ko da inda yake suke zagowa ɗaya da yake wuta sai suka game cikin dare tukata ya ce muna nan sai ga mazan sassa da wani mutum dogo abbasin dan abbasin musulunta a lokacin nan amma mutum da naka ya ce biyar da a cutar mai dan wanshi a bebar muhammadu ta zuke da ce mutane ya shi abu labu da kira mai bai rabo shi bi ke ta karya ce ya karyatawa shi kuma abbasin musulunta ba amma iya kare muhammadu bai sanar ya same shi ya ce miliya da magama da mutanen madina kuma zana gaya mushi ya gaya mashi ga magamin shi ya san bai ya iya san shi ya ce mutai cikin dare suka zo ta kubi a din shi suka zo cikin tawagar mutum sabin da wani abu aka zo suka cikar abin da suka ce abin da kasa yanzu suna so maka akwai matsala can gari ya zama al'umma ta zama al'ummar musulma madina muna gaita ka ka je garinmu za mu ba kariya yanzu za mu kare ɗiyanmu da dukiyarmu da kawunanmu yanzu aka haka abin da ka suke nan a nan suka yi mu baya a nan mai meka hannu sun ya meka hannu za su meko sai ɗaya cikinsu sai ya riƙe hannun tsatsatsatsa nan wa kusa abin da za ku ya ce wallahi wannan hannun da za ku sa kusan za ku ɗauka kanku bala'i ne duniya za ta yi adawa da ku za a muku taron dangi kusan in kun yi ɗauka bala'i kusan za ku ɗauka za ku tare bala'i biyu in kuma kuma tsoro za ku kula tsoro to ka kusa kanku cikin abin ɗauki abin da ku iyawa kusan me za ku ɗauka suka ji abinta na da ku zama mu dama ɗauki waninka in ma me zami ana suka wa mazala mu baya ta ya tahi madina asalin hijira kenan abbas ya diba ya diba kai cikin hana san mutanen mutum duk mun gababar da tijawa duk yaran da gani a da duk yaran da gani daga manya ba manya gari su ba san mutanen madina da ta kuma dan wani suka ca ba suka ce abinda zai kashe mu da kashe shi abinda kashe da kashe mu gaba daya da iya mu duke mu za mu kare shi asalin kiran baya kenan to shi ake nan asalin aka anku mubaya mutanen madina ta yi hijira to ba a ce mu aka da dalar islamiyya ba shi yasa ka abu yake cewa shi wannan matsayi na na aka ba shi ke ba labari yake cewa yake cewa wa ma uhibbu an biya mashar badar wa in kanat badarun adkar fi nas minha bazan so ba a masanya mun zai talaka ba wanda da aka yi mubaya na fi son ta da badar duk da badar sai ta suna da mutane haka ba magana kenan yace to yanzu zai shiga labarin abin da ya kana yace wa kana min khabari hina takallaftu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwat tabuk أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تقلبت عنه في تلك الغزوة yace daga cikin labarina lokacin da rabbin manzana sama ya huta ta halaka wata halaka kama a barna zama a gida annabi ta a yakin tabuka wannan yakin tabuka ni a rayuwata yace anni lam akun qattun aqa wal asr minni ban taba samun karhin jiki ba ma da wadata sai ta kallon sa lokacin da da manzon Allah a wannan yaki na tabuka kenan ina da lafiya ta da wadata komai amma ban je ba san tabuk daga makka daga madina zuwa tabuk wani kilomita 700 ne can ne iyakar zuwa jordani huta iyakar sham da ce huta daga daga hijaz kuma matsalai yakin harko ne zai yi kuma da rumawa daular rum da a wancan zamani ita ce daula mafi ƙarfi a duniya don ta kare farisa don bayan an gakaru na biyu ne an lallasa daga ba da kira salama na kowane sautar rum ko to nan bayan domin wannan iya shika ta tara ne shika ta tara ne shi kuma shika ta bakwai Allah karya ya kada farisa to yanzu kenan rum ita ce daula mai karfi a duniya wancan zamanin ga adadi ga komi ba ga musu musulmi wajen karfi in karfi ne kuma ba haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam zai wannan yakin a tsakar zahi a lokacin madina kakaci inuwa ta yi sanyi ga kayan gona da binu ya nana ga inuwa ta yi daɗi lokacin huda a morewa ne kuma zai bi tsakar daji kuma zai iski kahore ɗan adawa mafi ƙarfi a duniya shi yasa wannan yaƙin haka wa aka yi a ware mafi girman a ware da akwai saura to shi ne ya ce ni a wannan yaƙin ba ni da matsala ko ɗaya ga wadata ga wadata ga ɗari ya ce wallahi ما جمعت قبلها راحلتين قط bin taba hada dabba biyu ba ɗaya bin taba hada abin hawa biyu ba hatta jama'a tuhuma fi tilkar gazawa amma a wannan yakin allah ba ina da dabba guda biyu wallan da kun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghayriha hatta kan tilkal gazawa arata annabi sallallahu alaihi wasallam in zai yi wani yaƙi warra bi gairiha yana bada sau yake in tauriya mai bada sau misalin za shaƙi kan ɓangaren misali arewa misali za mu sai kamar kan arewa misali agadas can za mu yaƙi agadas to a gari an za a wuta da gari aka haɗu sai ya gusu annabi ya wuta ya gusu ya yi wajen najeriya wajen magarya ko ya yin wajen yami hannun yami daga can an yi musulmi na mutake ta he kwana he mai arewa me yasa saboda yan kai rahoto kasu kai rahoton su bu su je ba kusan abin da aka yi a na badar ko ai rahoto ne kai ya kwarar shawar ta samu labari ai rahoto suka labarin ke annabi sallallahu alaihi wasallam kenan dan yayi ayi badda sau sai ya wuta sai wani wuri daban kuma canza shi ba amma ce hatta kan tilkar gazawa sai a wannan yakin na tabuk a nan wannan bata faru ba ya ce fagazaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harzin shadid wastaqbala safaran ba'idan mufadan wastaqbala adadan kathiran fajalla lil muslimin amarahum liyatahabu qurbata ghazwihim yace nazar yaji wannan yakin fi harzin shadid cikin zahi tsananin zahi واستقبل سفرا بعيدا ومفادا يا مستنتي وتا هي مي نيسا ريبي بكوي مكه متي كده ريبي دني اما تكي ريبي بكوي كما مفادا كون غرمن داجي داجي ني باب روا باب نيما تاشي انا كون غرمن داجي da tankara kilojin 700 ga zaki kuma kuma bayan wannan yace wastaqbala adadan kaseeran ya zai fuskanci al'umma masewa mai kanin rumawa ne da tankara kun ba gida ba ba a gida ba a ganin su shi ne abin ai abu da yawa ta gamu ya ce fajalla da musulmin amurahu shi yasa ya bayyana musulmi gaskiya magana ganin za a yanzu bana ba magana tauriya don ya ce liya ta ahabu hubata ga zai don su yi tattalin da ya dace da irin in za su yi tankara yaƙi ne na musamman ka nuna ka ji a makarmin yaƙi ne a wuta ba a shirya ba a sa matsala shi ta gaya musu ahiri shi ce fajalar musulmina fajalar lahun ya yaye masa gaske magana ta buka zamu da a yi tattalin abin da ya dace a yi tattali irin an san yanzu a bikin ga nisan tafiya kuma ga 'yan adawar don a yi shirin da ya dace da wannan yaƙi fa'akabarahun bi wajahim allazi yurid annabi ya gaya wa wasu labarin ga inda zamu ya ce wani musulmi da ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafir wala ya jama'u kitabu hafiz yurid zalibin zalika a diwan ya ce musulmi a wani zamanin suna da yawa suka tattalin suka tattalin an hijira da an taru a madina duk bayan wani an kare an kare badar an kare uhud an kare azab an kare wani duk wani yakin su an kare su an bude maka kenan musulmi suna da yawa ya ce a lokacin nan ganin yawan musulmi kuma babu rijistar wanda za a ce ga kowa ga sunan shi suna da yawa abin yana da yawa shi ne ce diwan mai ce kitab hafiz ma'ana yana kenan ma'ana ce mai diwan register na rubuta sunayen sojina ko musulmi gaba babu kusalocin umar bin khattab shi ne aka yi aka yi register gaba daya ake sa sunayen mutane da adadinsu da kowane zai fuskanta lokacin umar aka wara kana to kenan musulmi abin iya da yawa ya ce kala ka'ab in ji abdullahi ɗanan yake ce ka'ab yake cewa فقل رجل يريد أن يتغيب إلا زن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وعي من الله yace ganin yawan musulmi kaɗan ne mutum muhiyar mutum zai tsammanin ko da ya ɓace ba an gane shi ba tun akwai yawa kun babu rajista ba ba ka zo ba a yi kira a yi apel wani bai zo ba inda aka yi sojina tun suna da yawa kun babu babu rajistar sai mutum zai tsammanin in ma ɓace ba sani ba sai dai an wahayi zaku ba wahayi ba ba mun zai mata wani asiri ya ce wa gaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tilka la gaza wa ta hina tabat thimar wa zila ko annabi ya ya wata wanda yakin na tabuka iya magana a madina itace da binu sunnana iyan itace sunnana inuwa ta sanyi ga sanyi inuwa ga dadin da binuwa shakatawa ya ce fa'ana ilaiha asa'ab ni ma gaskiya wannan inuwa da daɗin wanda abin shi sa ɗan karkata wajen ɗan morewa ɗan huta kan huta wannan tashin hankali gaskiya ya gaskiya ga wani shi da wani gaskiya ne sa'ad ta kuma gaskiya ta huta shi ya baka labarin abin dauka ne ce gaskiya magana wannan inuwa da ɗida shi sabbi daɗin sunana wala na karkata nan na karkata kenan yana shifta fatajahaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu don anan ne annabi kowa gudunmuwa har mata za ta da dan warwaranta ko dan kunnanta ta bada wani ce ya ga wani ya zo da matala abin kwanci wa zai saya wa zai saya samu dan makami dan guduri wasu ma sun zo babu abin sai makamin ma ba komi babu abin hawa na mace abin hawa ya kare duk da usman ya kawo dabbobi ya kawo dukiya an ba da an shirya amma abu ya kaɗan wasu na kuka su sa kuka na bakin ciki wasu sautan masu ba da mawata haka dai a wannan hali a nan ne wannan julas ya bayyana iya cikin musulmi iya da hali na munahuci bai daba ɗan shi amir ne ɗan shi ɗan a ce agolan shi shi a gidan a gidan shi ya girma haƙi duk abin addini shi ka zuwa a jami'ar masallaci da shi kuma addini da shi aka yi shi ma sa yaran ya kai cin addini amma shi shi munawaki ne a lokacin nan sai zo ya ga kowa kawo ake mata su kawo gudunma wannan kowa kawo ake talakawa masu kowa kawo ake masu su musan kawo kowa gana shi ya ce baba na ga ana gudunma kai ban ga taka gudunma ban ga ba abin da kai ta kai yaro ne muhammad in gaskiya ke jiki mai alheri jiki mai alheri da kyalle shi yace kai kai kai kai kai kai tulas yace subhanallah yace yau kai wata kalma wanda yace in na boyota na cutar da Allah da manzon shi ce duk duniya ba mai hannu a kaina kaman kai tulas dan tun yaro ta biye shi mijin uwan shi ne a wani ce girma hatta addinin ta ne shi ya abu ci duk duniya ce ba mai hannu a kai na kaman kai amma a gaskiya ka ta magana wadda na bude da cutar da Allah manzon shi wala ka ka shirya zan ga manzon Allah halinka ya rubutu to gaskiya yake da addini ake yanzu ba magana wace ba abu ne na addini ya zo ce ya rasulullah kaji kaji kaji labarin julas julas shi julas na su a kirawo shi julas ga shi abin da yaro kanka ni ni ya kirkiri kaji yaro to ana akwai abokan shi muna hukai a wurin akwai muna hukai a wurin suka zama ne suka ce kaji yaro kaji butirci ku duk abin da wannan bawan allah ya maka za ka saka mai da shari babu shaida yaro ya kirki babu shaida yaro koma ga Allah Allah ka huda ni Allah ka ban muta ka amma wannan ban zai bai shaida ana nan ko annabi sai shiga halin wahayi ya har canza tunda sai ga annabi har canza wai har ga karwa wahayi zai zo daga annabi zai wahayi kwarai ya canza hali ya shiga hali ba ko annabi da ya kare aka ya shiga halin wahayi can da ya warware sai bude karatu da wahayin da aka mishi يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بإسلامه Allah ce suna rantsuwa rantsuwa kai na shi ya rantsuwa da Allah kai ya yi ƙarya Allah ya saukar da aya cewa Allah ce suna rantsuwa da Allah su ba su faɗa ba kuma Allah ce wala qad qalu kalimatul kufr Allah ce haƙiƙa sun kalmar ta kafirci wa kafaru ba'ad islamihim sun kafirta bayan musuluncin kun jula suka karwa haka ne ba gara mun haka ne wai ya zo to amma kullum mutum kullum mutum ya dogara aliki ga sarki dogara ga Allah kullum a ta ƙarya bata bata bata a ta bata wuri a ta ya ta muri bata ya fure take bata ya kuma ƙarya bata bata yadda ba ƙarya din take ta ta ta bayyana amma rike gaskiya duk halatta wannan yaro ya rungumi ya rungumi kadara akwai matsala mijin washi ne kuma nashi ne amma yau gashi abin da abin da ya wargar shi hikimar Allah julas wannan abin da adam mai na wuce iya ɗanɗani iya shakka da addini ne yanzu ganin haka ya tabbatar addinin gaskiya ne ga abin da ya ɓoye wahayi ya zo da gaskiya magana wanda sa julas ya yi nadama ya gyara imanin shi ya musulunta da kyau kuma yanzu sai ya samu yaro sama da da ya ce wannan yaron ya tsamo daga gidan na huce sai ya mai lele sama da da ya dogara ga Allah duka sai Allah hudasa gaba daya Allah hudasa gaba daya kasi amma da sun kuna wuce shikenan haka zata yi kai ba shi ba kai ba shi haka zata yi amma ga gaskiya kenan shi to kenan ganin ya kidan da kowa ya ka gudunmuwa shi yaron ganin uba mai kai ko mai hali ne a takaice dai kenan a wannan hali Ka'aba ke cewa ne ma dai yace nan sai ya wannan yaki yace hin tabatul simar wuzilal lokacin da diyan itace suka nana inuwa ta dadi fa'an ilaihi as'ar nima ta na karkata wajen jin daɗin morewa fatajahada rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu yace manzon Allah ya shirya da sauran musulmi kowa ya shiri ya tattalin huta tare da annabi kiran manzon Allah da musulmi kin wal muslimu ma'ahu wa tafiqtu aghdu likai atajahaz ma'ahu nima dai da sayin garin Allah ya waye ina dan shirya dai iya dan kama kama dai ina dan kama kama da sai in gari Allah ya waye ina dan shirya dai in tahi fa arju wa lam aqad shay'an zan wuni ina shirye shiryen banza ba abin da nayi in dawo gida kowa ya shirya yace wa qulu fi nafsi ana qadirun ala zalika idza aratu kuma alaina ta kai kaga wannan abu mun ina iya ban matsala ko daya ban uzuri ko ina wannan ina so in komai ina yi ba abin da na zuwa a ran shi kirin gaskiya magana a ran shi ya ce ina ce ina da ikon wannan yakin in hannun niyya shi ne waƙulu fi nafsi ana ƙadirun ala zalik idza aradtu ina da ikon wannan ina so in shi ya ce falam yazal ya tamada bi hatta stamarra nasu aljid hatta stamarra nasu bil nas aljid ya ce ina nan ina kai da kawowa ra'ayin ya zo min in je kan ji dai ina kai da kawowa hatta samarran bin nasi aljid hatta hiya ta kama gadan gadan kuma sai huta kuran an kare shi sai huta kuran komai ya shirya kuma sai huta an gama kaya an gama abun hawa kurin an kai huta yanzu yace fa asbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam gadiyan wal muslimuna ma'ahu wa lam aqad min jihadi shay'a aka waye gari manzan salama zai bar madina da shi da musulmi ni kuma wala ma'akarci ba abin da ne wala ma'akarci min jihadi shi ba abin da ta tagi garin Allah ya waye za a huta ba abin da na shirya ci sun magadautu faraja'atu wal maqdisi an garin Allah ya waye ina gida iya gida iya wai dan shirya ma amma bayan su yace garin Allah ya waye ne ba abin da ne yace kai falam yazal zalika yatamada bi hatta asra'u wa tafarat al-ghazw yace kai ina nan wani abun ina tsardar in je in zo ina baje banje ba ina nan ina wannan ina kai ina wannan ina iya me yake ce a Hausa dai kai kawo ina kai kawo yace hatta asra'u wa tafarat al-ghazw hadde suka huta kuma yaki ya kama kamar na kenan shikenan an huce an tahi yaki ya huce an tahi an bar ni yau an bar ni ya ce fahamamtu an artahin fa'udrikahun ya na so haka nan ma in yi lodi in hau in iski sa'in da suke in taya kai mai gudu iya da ya bashi da yawa yana da kilisa bi su ina iya na so in tsallabta in bi su ya ce fayalaita ne fa'al da ma na yi kiran bi ba fayalaita ne fa'al da ma na bi sun bi ba yace summa lam yuqaddar zalika kuma ba kaddara mun mafutar yace fatafiqtu idha kharajtu fil nas بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني إني لا أرى لي أسوة إلا رجل لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموس عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر ممن عذر الله تعالى من الضعفاء yace in garin Allah ya nuhuto cikin mutane a gari yace abinda yake bakanta mu rai ya hazuna ni anni la'ara li uswa ban gaba wani dan uwana wanda yake da halin da nake ciki da wadata da ƙarfi da komi ban da garin shi ko wanda nake ga wasu gurin illa rajulun magamusun alafila sai mutumin da aka zarga da munafuci wani da masu zama kasa ko ana gane munafukai da idan ana ana tsugubi ne da wani munafuki ne akwai da annabi ba labari ko da annabi ga ba ta duk da kaje a cikin gari sai wanda aka zarga da munafuci sai wanda aka soka da munafuci su ne gani ko da aka soka da munafuci ko ku aure julan mimman adar Allah ta'ala min al-dafa'i ko ku irin wanda Allah ba uzuri mara lahiya wani gurgu da makahu sai su ne gani a cikin gari suna bakan zama na a gari wannan abin shi tara mai hankali kuma manzo Allah iya can jihadi iya daji shi a gida cikin wannan hali yace haka aka hutani ina gida ga hali na a gida ina yawo ba kowa a gari a bakan hira ta sai masu uzuri yace wallam yadhkuruni rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balaga tabuk manzo Allah bai tuna ni ba kabu ya cikin gaba gaba ta bance ka ansara ne suka suka yi mubaya ke mutuna sanan ne ma annabi ta annabi tana ne ba hidda manzo Allah ya ce ta buka faqal ana ana bashi labari ne da dai mutuna shi faqal wa huwa jalisun fil qawm bi tabuk annabi amadi a tabuk a tabuk yayin yi muku gida an kare ta yi yace manzo Allah yana tabuk a zaman cikin mutane sai diba sai ka ce ma fa'ala ka abin malik ya kai ka bisa ka abin malik sai zai annabta shi me yasa baka abin malik ma fara bin malik bin ka'ab fa qala rajulun min bani salima ya rasulullah abasahu burdahu wal nadhru fi tafai yace rasulullah kuran abin da ya tsare shi iya gida kuran diba kayan kayan ado da jin dadi kuran da isa da ji da kai kuran kun jin dadi ya tsare ko abin da ya tsare shi to akwai ɗan ƙabila ta ta shi ka'ab faƙalar wa mu'az bin jabal radiyallahu anhu bi sama kul kada mutum sai a saki nashi sita bi sama kul sita tura abin da kawai tura abin da kawai yake yar wancan mutama na bin salama tura abin da kawai yace wallahi ya rasulullah ma alimna alai illa khair yace na rantsi da Allah ya rasul ya manzo Allah ba mu san ba wani abu ga game da ka'ab in ba alkhairi ba kuna akwai dalili amma mutumin kware ne ya yi kwaɗe wancan shi kenan inda bai kyale ya ce fasakata rasulullah sahih mazala ya shuru fa bayyana huwa ala dalik ra'a rajulun mubiyadan yana ce ta zo kenan ya ce iya zama ne he ga mutum eh wanda ka he ga wani mutum daga can mubiyadan ma'ana cikin farin kaya daga nesa ne wutsan kayo wani sai ya ce ya zulu bi sarab mutumin iya tahiya daga nesa cikin farin kaya cikin garjin rana cikin miraji miraji sarab shi ne kamar ƙaunoliniya cikin ƙaunoliniya ƙaunoliniya cikin ƙaunoliniya ya hudu ya kitarwa cikin daji tsankai shi wani mutum cikin wurin kaya a nabi tsankai wani sai faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun abu haithama da ma a ce abu haithama ne wani gizawa nabi iya nabi ya alamata wannan abu haithama ne ya zama to wani mai zawali ya zama to abu haithama ne shi ma sananne ne na ka amma shi a baya ya zama to abu haisama ne fa'iza huwa abu haisama da amsari ya ga shi kille iya zauwa kuma abu haisama kille wa huwa lazi ta saddaka bi sa'i tamar hina da masalun almunafiqun abu haisama shi ne lokacin da ana tara gudunmuwa ta yaƙi kasa wani ya kasu muna ga suna zabine in su usman sun kawo dukiya dubunnai da raƙumma dubu ko haka sada haka sai su kuji wa wannan kawai su yi ne za a gani haka sa zana zama da suke wannan kunji wani alfahari ne ya dare ne kwarar a gashi mai dukiya ne haka suka kawo masu kawo mai yawa to amma ya sama iya ga cikin suka kawo shi kuma ka sa'i guda ka gudun mu shi sa'i guda ka aji to kuji kuma ana neman gudun ka sa'i guda ka sa'in ka mu zai ga ana neman taimakon zuwa ke kawo sa'i daya shi ma dai suka yanke shi suka soke shi cewa ana neman gudun mu kawo sa'i daya shi ne tahuwar lazi ta saka shi ne saka sa'i guda hina da mazalin me alamar da kirmina kuka suka aibata shi ya kawo ana neman sadaka kirki ya kawo sa'i guda kana karantar da kai baki abin da mallaka kenan shi ne abin da mallaka ana neman ne ka kawo ka kari la bai zaka barta kari la goma kari la bai sata a ciki Allah ta niyyaka wannan ya ce afisa sadaka juhudul muqil afisa sadaka juhudul muqil ne bai sadaka ba ta koce juhudul muqil mai juhudul muqil kai mai kadan ka daure ka bada shi ka ce misali zai wuni misali in ba da miliyan guda jika ta wani tahita lada eh niyya ina da miliyan ɗari shi ko wani jika ce gari ko jika biyu gari shi nawa ya raba biyu raba sai aka ce jikudin fikil kaɗan ƙoƙarin mai kaɗan ya ta kowace lada ku dama a sadaka kun san daman ƙa'ida allah ya wani ƙa'ida da abin alheri in kai shi da ƙa'ida daga goma ne wankin da disin daga goma ne kuma wannan abu Allah abin da ya so 700 abin da Allah so shi ana kisan bambanci wajen irin wani abu ne wajen niyyarka wajen kaza ne wajen halinka da Allah bambanta lada tsakanin mutum da mutum abin da kuka bada iri ɗaya ne abin da kuka iri ɗaya ne ta wannan abin da ake bambanta lada to dai a takaice shi ne kenan abu haizama shi ne wanda aka wanda mutum munafukai suka aibanta dan ya bada sa'i guda to yanzu ga abu haizama da ya so kuma shi ma dai wata ruwa zama da gaba ce shi ma abin da ya ba shi Allah Allah taimake shi ya zuwa zamana cikin inuwa ga dabino ga ruwan sanyi ga matashi a ga matashi a gehe su kai wadda abin bai gada faɗi hiri ya ce ina gida inuwa ga ruwan sanyi ga idaje matata a nan da daji ta kawo rufewa yace gaskiya ko ce shine zo ko ya ko ya lodi ko sai ya tsayi ko sai fita shi da Allah ta bige shi kun gani abin ba bi da bi da gaskiya kun ta gani a cikin sanyi ga inuwa ga yan da bido sabbi ga mata a gehi ta kai abin nan bai yawa ce ba da alheri Allah ta bige shi sai fita to shine suke mun annabi kenan ta qala ka'ab shi ka'ab ya ba mu labari jin hadisin dogo ne haka zamu ji insha Allah duka darasi ne ba mu kala qala ka'ab ka'ab ya ba labari ne yace falamma balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafila min tabuk hadarani basi yace yanzu sai ana can da yake an kare kusa da magana tabuk annabi sallama ya je wajen kwana 20 yayi ba a buga ba kai da wani da an wazin turmi an ci ai wazi wakin tabuka wani mai wazin kayan har wazi ai kaza gudumo ai soji dubu ɗari waye sai da na ali yayi haka ya bugi dubu ya haka ya bugi dubu yin ya dokin kun fa kun ali ya gida iya gida aka zo annabi aiki na ali ce ya gida ya ce ido annabi aiki iska iska ta zo ta kawa ali wata wata aya ce ta kama shi wata ta kama shi wata aya dai ta kama wani lakani ali ya wanki idan shi ali ya huto da ya huto kuma da ya huto in ya kama doki in ya lodi in ya damara duk ke cire ka ci kamar da abu wani lokacin ba wazi wani malami wazi sai da iya al'ada na manya sun san shi in yi zuka doki in yi sa in yi sa doki in yi damara sai cire shi yi damara shi ma ta cire ba ta yi ta yi tsohuwa ta ce ina ku bashi ku bashi sun da muka bashi bashi cikin shi sanyi ta ce ku kuma damara kuma ya kuma damara to shi ya damara kuma doki kama doki doki in yi damara doki shi rubu biyu eh duk yana ya rubi yanzu ali ya kare yanzu ali ya doki takobi ya fita ya zai kuma ya so ta yaki can sai ga doki kumfe kun aka sauko doki daga sama ya darama ya damara ya hau shi ne ya ta madina tun da tatsin ya ce tatsin ya ce da tatsin ya ce ba inda aka haka tatsin ya ce gurin kaji yayin da lokacin ba wazi ne tatsin ya ce gurin kaji wai ali da aka ji ali yayi haka wai ali ya bugi in yi haka dubu in yi haka dubu kuma da aka zo ce yaki bi kare ba yayi rantsuwa da Allah sai ji na kan gaban dokin shi yace ya Muhammad idan ji ne ka gaban sai na gama sabanka dubu ya tsine wai wai idan yawa Allah alƙawari sai jini ya kama gaban dokin shi juwa kamar ta tsinya wai jini ya kare gaban kasa haye kamar tarki wai kama gaban dokin shi kuma wai kuma zo ce ya rasulullahi na gana ma da alƙawari idan bai cika ba na zan gama sabanka ana wani tatsiniya nan tatsiniya kun ta banza to da ba haka ake da aiki wannan kan haya kuka ban Allah Allah wazi ana kuka a kuka suke tsayi tsayi kuka suke Allah tsaye kuka suke tsayi kuka suke rakin da buka ba rakin da buka Allah yi haka duniya biki dubu shi Allah mutu lafiya ne ba ta yaƙi kashe dubu ba to zai ta wannan abun to ka ta buka yaƙin ba shi ba sam manzana ya samu labari ya je ba su zo ba sun tsorata ba su zo ba sai da kwana 20 ya iya jira ba zo ba kun gida ya dawo ila ko amma aka dan buga hanya kullun aka dan tuwa haka sariya ba yakin da buga ba to yanzu shi kabe ke cewa falamma balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad tawajja qafila min tabuk hadarani basi da labari ya same ni cewa manzon sallallahu alaihi wasallama qad tawajja qafila ya huskanto wajen dawowa qafila qafu ya dawo kenan zai dawo gida ya kamo hanya ya ce hadara ne basi sai bakin ciki ya mun kam bakin ciki ya lullube ni fatafikatu a tazakaru alkaji ba wa aqul bima akhruj min sakhatihi gadan wa asta'inu ala dhalika bi kulli dhira'in min ahli yace nake tunani wata irin ƙarya zan yi wata irin ƙarya zan yi in mutu daga hushin manzan sallama da ne ya tambaye bai ganni ba ko mu ba wata ƙarya zan in mutu daga wani hushin hushin na sanin zai hushin kaina wata ƙarya zan in mutu daga hushin shi kun wa asta'inu ala zalika in sa neman agaji bi kulli dira min ali cikin a cikin yarena famina waye zan gani ya ban shawara in samu wata ƙarya ta kirki babba ƙarya in a yarda haka yace na waye gari ina tunanin iri iri wannan ya zo mini wa zan gani me zan wadi ina cikin wannan tarari ya ce falon baƙil inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kada azalla qadiman lokacin aka ce ai kuma ha abu ya ƙare ga mazana iya neman shigowa madina ga shi nan gadangadan gida da shigo shi to wannan labarin da same ni na cewa annabi ga kun shigowa kun gari da shigo gurin zaha anni al-batil hatta araftu anni la anjuwa minhu bi shay'in abada lokacin da duk wani wannan tunanin na ƙarya in kama da wane ne duk sai gushe mun gaba daya duk tunanin ƙarya sai gushe mun kun ji kun babu ba mu ganin ƙarya kuma kuma naga ba abin zan tsira ha abada ƙarya ba ta san tsira hakan sama kun ga abin ƙarya ba ta da ni kun ƙarya ba ta da ni fa ajma'atu sidqahu kun yanzu kun kurin tunda na ga ƙarya ba ta da ni da abin da ya mutu da ni sai kun sai na ɗami niyyar zan gaya mai gaskiyar magana me zai wakana kuma ya wakana yanzu kenan sa'ad akan haka yawa ya gari da ni hudin gaskiya ko me za a yi ƙarya ba ta yi Allah kai murana ta yi magana akan yau kana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته